رؤوف الرحيم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهرم به وبالحرم لن يرى نعم kursi bayan sallah ba? ya ce waharuma bihi wa haram muna magana akan abubuwan da suka haramta ga wanda ya harama da aikin haji ko umra to yanzu za mu shiga ɓangaren yin farauta waharuma bihi wa bil haram ta'arrudun shine fa'idin haruma gashi can a sitira na biyu kasa can yace ta'arrudu barriyin bujuro wa dabban tudu dabban da yake rayuwa akan tudu ba a kogi ba bujuro wa irin wannan dabban haruma ya haramta bihi da zarar mutum ya ɗauki harama in mutum ya ɗauki harama da aikin haji ko harama da umra daga miƙacin shi inda ya ɗauka har kan ya shiga maka har ya shiga ainihin harami har ya gama aikin shi ya warware har ya bar garin ya fito hilli a matsayin shi na ainihin wanda ya harama da aikin haji ko umra bijiro wannan dabba na tudu ɗin haramun ne a tattare da shi a matsayin shi na dan farauta ya ga dabban farauta ya bijiro mishi haramun ne ba ma ya kashe din ba ya bi shi ya kamo shi haramun ne min nahawil madinati arba'atu amyal to zai giya mana hudud na ainihin harami iya hudud din da kowane bangare daga nan iya harami yake karewa hilli ya karba shine yace min nahawil madinati ta jihar madina idan ka fito daga makka ka nufo jihar madina arba'atu amyal tafiyan mil hudu ne daga harami zuwa ainihin inda zai zamo hilli ta hanyar madina in ka kama hanyar madina sai ka yi tafiyan mil hudu sannan daga nan ne ka shiga hilli aukam satun ko kuma mil biyar wato shakka ne ko hudu ne ko biyar amma ala ayyalin da littan im zuwa gurin da ake cewa tan im ne tan'im dai duk masu umra a cikin maka sun san shi inda ake fita a jiya ɗauko umra inda ake cewa masjidu aisha din nan to zuwa wannan gurin ta hanyar madina nan ne ainihin haddi na harami tun daga tan'im abin da ya ciki har ka zo ƙaba a wannan tsakanin duk mutumin da haramun ne mutum ya bujiro wa dabban da yake rayuwa a tudu mun gane ta wannan hanyar kenan wa min al-iraqi samaniyatun daga iraki kuma in ta hanyar iraki ne samaniyatun mil takwas ne tsakani idan mutum ya fita daga ainihin harami ya kama hanyar iraki tun daga wannan inda ya fara din har zuwa mil takwas haramun ne bujiro wani dabba na ainihin tudu ya bujiro mishi balle ya kashe shi mun gane wannan ta hanyar iraki mil takwas shi kuma lil maqda zuwa gurin da ake cewa maqda sunan guri ne in ka fito daga harami ka kama hanyar iraki har ka je gurin da ake cewa maqda wannan tsakanin gaba ɗaya harami ne haramun ne mutum ya kashe dabban dabban ainihin mai rayuwa a tudu wannan kuma fa inda muke faɗin hudud din nan ba sai mu harama da aikin haji ba ko mutum bai yi harama ba matukar a cikin harami ne haramun ne bujuro masa dan Allah ya ce man da kalahu kana amina ومن العراق ثمانية بالمقدمة ومن أرفا to ta hanyar arfafa tis'atun mil tara ne idan mutum ya fito daga harami ya kama hanyar arfa har sai ya yi tafiyar mil tara kafin ya fita a harami kaga nan ya nuna masu musdalifa su mina gaba ɗaya suna cikin harami zuwa ainihin arfa shine ainihin hidi tis'atun mil tara shine gurin da ake cewa ainihin urna akwai wani guri da ake cewa urna duk wanda ya je aikin haji in ya sauka a ainihin masjidu namira akwai wani kwari da ake cewa urna har yanzu gurin kwari ne to wannan kwarin shine ya raba tsakanin harami da hilli to tun daga wannan gurin har zuwa cikin makka duk mutumin da haramun ne mutum ya taba ainihin dabban tudu wa min jidda ta hanyar jidda kuma ashiratun mil goma ne shi kuma li akiril hudaybiya har zuwa ƙarshen hudaybiya akwai inda ake cewa hudaybiya har zuwa ƙarshen hudaybiya duka cikin ainihin harami ne sannan wannan gurin waya kifu sailul hilli dunahu rigawa ruwan sama na ainihin hilli yana tsayawa ne dunahu koma bayan gurin da aka iyakancewa harami amma ruwan saman harami yana zuwa har gurin to iya wannan gurin shine ainihin haddi na harami in ka bi hanyar jidda wannan kage ya giya mana gabar da yamma kudu da arewa kenan ta ko ina harami yana da iyakan shi ta'arrudu barriyin shine yace haramun ne da zaran mutum yayi harama da haji ko umra ko kuma a cikin harami din haramun ne ta'arrudu barriyin bujiro wa dabban da yake rayuwa a tudu kamar yadda Allah yake wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wa in ta'annasa ko da ya zama sabaki ma'ana koda ya saba da gida dabban gashi na jeji ne amma yanzu ya shigo ya saba da gida ya zama kamar dabban gida to duk da haka haramun ne mai harama da aikin haji ya kashe shi sannan kuma ko bai harama da aikin haji wanda a cikin harami ne haramun ne ya kashe shi kaga yanzu kaman barewa ko da an yi suwanta a gida a cikin harami baka da daman yankawa sannan kuma ko ba cikin harami bane a matsayin ka na kayan harama da haji ko umra sai aka kawo barewa ko da ta gida ce ba zai yi yanka ba saboda me saboda dabban jeji ne duk da ya saba da gida ya zamo ainihin saba gije shine wa in ta'annasa aw lam ya aw lam yu'kal ko kuma koda ba a cin dabban ba wai an ce sai dabban da ake ci ba ko alade ne ko kare ne bai halatta ka kashe shi a cikin harami ba haka nan kayi harama ko alade ne ko kare ne bai halatta ka kashe shi ko a nan jeji ba ba sai dabban da ake ci ba au tsayira ma'in ko kuma tsuntsun da ya saba da ruwa tsuntsu yana rayuwa a sama ne ko to shi ma duk wanda ya taba shi dabba ne tudu dole sai ya biya jaza'i sannan tsuntsun koda ya saba da ruwa gashi tsuntsu ne amma ya saba da ruwa saboda tsabancin ainihin dabbobin namun ruwa na abubuwan ruwa sai ya zama ya saba ma da cikin ruwan to duk da haka duk mutumin da ya kashe shi sai ya biya jaza'in shi ba wai ana nufin tsuntsun ruwa ba in tsuntsun ruwa ne wannan dabban ruwa ne ya halatta mutum ya farauce shi wa baibihi haka nan kwain dabban jeji din duk dabban da yake rayuwa a tudu kwansa ma bai halatta mutum ya bijiro ba eh أو غير ماء وبيبه وجزء إيه؟ Aha, eh mu ma nan din akwai. Ko kuma ainihin juz'i na dabban. Ko kwanshi ko wani bangaren dabban jejin. Bai halatta ka bujiro mar ba. Yanzu misali an yanka dabban jeji kai mai harama. Sai ka zo ka gani bai halatta ka ci ba. In je dan kai aka yanka din kenan. Wal yursilhu biyadihi kuma dole ne ya sake shi in yana hannun shi ya harama yanzu misali mutum dan farauta ne ya fita ya kama hanyar zuwa aikin haji dama da farautar ma yake rike kanshi in ya je dan yi farauta abin da ya dan farauta ya dan yanka wani ya ci ya sayar da wani yana yi yana yi yana yi har ya je miƙati yana ɗaukan harama duk iya dabban farautar da yake tare da shi dole ya sake su yana yin harama ya zama ba mallakan shi ba dole ya sake ta shine wal yursilhu biyadihi aw rufkatihi ko kuma yana cikin ayarin shi ma'ana yana ko tarko ko yana ajiye a hannun wani amma a wannan tawagan da suke tafiya ne ko ba hannun shi yake ba yana yin harama kasancewan wannan dabban mallakan shi ne kuma yana tare da su dole ya sake shi ta wa zala milkuhu anhu kuma koda bai sake shi ba ma yana daukan harama mallakan shi din ya gushe anhu daga wannan dabba ma'ana shine mutum ne ya je ya harama yana tare da bareyin shi guda biyu mai ruwa ma da bari an ce a dubu ɗari ɗari ya hana sai ya je ya harama yana yin harama sai ka zo ka warce bareyin ka watsar da su jeji suka tafi bai da daman ya liƙe ce ka biya shi saboda me yana ɗaukan harama wannan bareyin ba nashi bane zana milkuhu anhu mulkin shi ya bushe da zarin ya ɗauki harama duk wani wanda ya zo ya bujiro wannan abun bai da daman ya ce an taɓa mar kayan shi mun gane mallakan shi ya gushe akan wannan abin amma labi baitihi banda dabban farautan da yake gida shi mafarauci ne yana zuwa farauta an ya kamo namun dawa din yana kawowa gida yana da kejin su da ainihin garken su yana kiwo to a wannan halin Allah ya taimake shi ya kama aiki ya kama hanya zai tafi aikin haji ko umra to yanzu gashi ya je ya dauki miƙati kuma yana da namun farauta a gida to yanzu wannan na gidan ba za a ce wai duk tun da yayi har ma a sake su ba tunda ba tare suke da shi ba wannan mallakan shi ne yana nan har zai je da ya samu abin shi amma inda khilafin yake wahal shin wa in harama minhu ko da ya dauki haramin a gidan ne haka ne shine wasu ka ce eh wasu ka ce a'a shine tawila ne yanzu misali gurin da za a dauki harama ai mun ce afaki mutumin wani waje in ya zo miƙati zai ɗauki harama ba sai muka ce mutumin garin makka fa sai muka ce a nan inda yake a nan zai ɗauki harama in dai haraman aikin haji ne idan kuma mutumin da yake shi gidan shi ɗin sai an wuce miƙati kafin a je harami a wannan tsakanin gidan shi yake sai muka ce nan gidan shi nan ne gurin ɗaukan haraman shi to kaga gidan shi ba harami ba ne a matsayin shi na dan farauta zai iya fita ya je yayi farauta ya kawo gida ya tara to gashi yayi farautan ya ka gidan ya tara kuma yanzu in zai harama da aikin haji ko aikin umra a gidan shi zai dauki harama tun da gidan shi sai an wuce miƙaci to yanzu gashi ya zo ya dauki harama yana daukan harama a gidan shi kaga aiki ya same shi da a ce ba a gidan shi ya dauki haraman ba a wani waje ya ɗauki harama iya dabbobin farautar da suke tare da shi ne muka ce sake amma na gida ba ce sake ba ko kuma mun ce ma na gida ya halatta ya riƙe to yau sai gashi ya ɗauki haraman a gidan kuma ga dabbobin dawan a gidan kuma nashi ne idan muka ɗauki ƙaunin banda na gida kaga ko a gidan ya ɗauka ba zai sake su ba in muka ɗauki ƙaunin dole ya saki wanda yake tare da shi tunda a gidan ya ɗauka kuma yana tare da shi dole ya sake shine aka yi tawila ne mun gane wannan tawila ne yawwa yace me fala yastajiddu milkahu hakanan shi mai harama da aikin haji ko umra ba zai sabunta mallakan dabban farauta ba ma'anan sabunta mallaka yanzu misali shi ya zo ya yi harama da aikin haji ko umra a lokacin ba dabban farauta a hannun shi sai wani ya ɗauko dabban farauta ya bashi kyauta ba zai iya mallaka ba ko ya bashi sadaka ba zai iya mallaka ba ko ya gani za a siyar ba zai iya siya ba in ya siya ma dai bai mallaka ba tunda mun ce wa zala milku anhu mulkin shi ya gushe daga wannan dabban farautan to bai da daman hanyar da zai mallaki dabban farauta a wannan tsakanin har ya je gama wala yastaudi'uhu ba zai ba da ajiyan dabban farauta ba ka gane yanzu misali ya zo ya yi harama yana yin harama ya ce kai kana da bare yi ai ba zai ba ya ce sharif da Allah rike min har in gama zuwan karba mu ce ba zai yi ba ai kana yin harama sun zama ba mallakan ka ba haka nan shi ma ba za a bashi ajiyan dabban farauta ba a matsayin shi na bi halatta ya mallaka ba in wani ya mallaka ma ba zai yi ya bashi ya rike masa ba kwata-kwata an hana to warajjahu idan kuma waka wani zalafa misali shi dan farauta ne akwai ainihin zumunci tsakanin yan farauta in mutum yayi farauta ba gida zai zo ba zai iya ba abokin shi ya ce ka rike min ko suna da dan sansani ko wani abu gashi wani dan farauta ya farauci yan bareyin shi ya bashi ajiya yana cikin jejin sai ya shawaran ko tunda na kusa maka bari mana in je in yi aikin haji kawai sai ya dauki arama yana tare da dabbobin farauta na wani ajiya a hannun shi to yanzu ya zai yi waraddahu in waje da mudi'ahu dole ya ɗauka ya miyarwa mai shi in ya samu wanda ya bashi ajiya tun da fari karɓar ajiyar nan ba ba ba haramun bane dan da ya harama ba to amma yanzu da ya haraman kuma ya rike dabban farauta a hannun shi haramun ne to amma ai lokacin da ya karɓa ɗin haƙƙin wani ne yanzu in ya sake ya jefar dole mai shi ya zo ya ce biya shi wani ya biya shi saboda haka ya nemi mai shi ya bashi in waje da muji ahu in ya samu wanda ya bashi ajiya wa illa idan ku ya neme shi bai same shi ba ya za a yi bukiya a wanzar da shi ma'ana a tabbatar da shi ba za a ce wai ya sake shi ta ba don tun da ka ce ya sake shi ya tafi za ka janyo murfiya saboda haka dole ya rike shi ya yi ta neman mai shi har ya samu mai shi ya bashi sai dai kuma inda gizon yake saka idan a wannan tsakanin ya mutu a hannun shi fa ya za a yi sharif in ya mutu a hannun shi ya zai yi a haba duk karatuttukan da muka yi eh ya zai malam usman amintacce ne babi a kan shi eh amintacce ne babu biya mu ba wannan biyan muke magana ba matsayin shi ne mai harama dabban farauta ya mutu a hannun shi ba komai akwai akwai me Na'am?
kamar ya kashe dabba ne ban ji ba kamar ya kashe dabba ne kaman ya kashe dabba ne in dabban farautan ya mutu a hannun shi dole sai ya biya jaza'in shi amma ba zai biya kima ba saboda ai ba shi ya kashe shi ba yana kokarin ya kiyaye ne har ya mutu kaman abin ajiya ne mutum ya baka sai abin ajiyan ya bata hannunka ba za ka biya ne shi ba to amma kasancewan yayi harama abin farauta ya mutu a hannun shi sai ya biya jaza'i shine fa jaza'uhu la qimatu mun gane wannan shine yace bukiya wa bi sihati shira'ihi a cikin ingancin mai harama ya je sayi abin farauta to ya ingancin wannan cinikin shine aka yi kaulani magana biyu misali ya yi harama da haji ko da umra shi dama mayan farauta ne sai ya ga kanari ko ya ga wata barewa mai kyau ko ya ga wani abu kawai shi kenan ya je ya ciniki ya siya kuma da ya siya din nan ko ma ya biya ko ya biya dai an ce an siyar ma na siya ba ciniki ya tabbata ba to yanzu ya wannan cinikin ya inganta ko bai inganta ba kaga in ka ce eh ya inganta hukuncin shi daban in ka ce bai inganta ba hukuncin shi daban to shine aka yi kaulani wasu malamai suka ce ciniki ya inganta wasu suka ce a kwata-kwata cinikin bai inganta ba kaga in muka ɗauka ɓangaren cinikin ya inganta sai mu ce wanda ya siyar mar ya ci wannan kuɗin in bai biya ma dole ya biya sannan kuma wannan dabban farautan cinikin yana inganta ya gushe a mulkin shi dole ya sake shi ya tafi in ya kuskure ya mutu a hannun shi sai ya biya jazai wannan inda ciniki ya inganta kenan inda ko bangaren da suka ce ciniki bai inganta ba ko da ma ya siyan an siyar mar ciniki bai ba har yanzu wannan dabban ba nashi bane na wancan mutumin ne ba shi kayan shi kawai mun gane in ciniki ya inganta ba zancen yarwa dole ya sake shi ya tafi in bai inganta ba to dole ya miyarwa mai shi kuma ba wani jaza'i a kai shi shine wannan ainihin kaulani din to a abubuwan da aka hana kashewan akwai wanda aka yi togo illal fa'arata sai dai bera bera kan ko a cikin harami ne ko a jikin kaba ne doke shi shi amma izini saboda barnarsa a kowa ya san barnin bera yanzu aka bera ba wai kayan ka gona jikin ka ma ba zai bari ba in ya samu zai iya cin jikin ka ma saboda haka bera kam an yi izinin a kashe shi ko a ina ko kayan harama da aikin haji ko kuma baka yi harama ba kana cikin harami ya halatta ka kashe bera dan ya zo a hadisi kamfin kowa su gaba wal hayyata da kuma macijiya ya halatta mutum ya buge ta duk inda ya ganta wal aqraba hakanan kunama to wa'annan ukun mutlaqan sake ba kayyadewa ba kayyade sai babba ko sai karami ba ko ma wani iri ne ka gani kawai buge shi ka kashe wa guraban hakanan da hankaka wahidatan da shaho irin wanda yake warke kaji kanana da sauransu din nan to wa'annan su ma ya halatta mai harama da aikin haji ko kuma a cikin harami mutum ya kashe su amma su din ba mutlakan bane in manya ne an yi umarnin a kashe amma wa fi sagirihima wannan tasniyan na guraban da hid'a ne wa fi sagirihima khilafun a cikin karamin su misali shaho ne ko hankaka ne amma dan karami ne wanda bai isa yayi barna ba to ya mutum zai iya kashewa ko kuma a'a dole sai in ya girma ne za a kashe shine aka yi khilafa wasu suka ce ai karamin an bari shi zai girma a buge shi kawai wasu suka ce ai barnar da ma ake gudu kuma wannan ba zai iya barna ba saboda haka rata ba shi mun gane shine khilafun ka adi sabu'in kaman me tumbe na namun dawa a namun dawa masu tumbe ma'anan tumbe wanda suke tsare abu su yi barna ko za su iya yanke hanya ko za su iya wartan wani dabban mutum ko za su iya wani barna haka to irin wa'annan gaba daya in je har sun girma ya halatta mutum ya kashe in ya kashe ba komai kaman me yace ka ibin kaman kura kamar jamusa kamar kerkeci kamar duk namun dawa dai wa'inda suke tunge wanda suke ainihin barazana ga ainihin rayuwar mutum ko ga lafiyar mutum mutum dan ya doke ya kashe yana rama da aikin haji ba komai amma ba shi ma in kabura idan ya girma tunda su wa'annan namun dawa sun bai din in kanana ne ba abin da za su iya yi sai sun girma sannan suke barna idan sun girman sun kai munzulin barna mutum ya yi harama ya buge ya kashe ba wani jaza'i a kan shi ka tsairin kifa illa bi qatlihi hakanan kaman tsuntsun da ake tsoron barnarsa ba hanyar da za a bi illa kashe shi to shi ma wannan kowane irin tsuntsu ne dan an kashe shi ba komai tsuntsu ne gashi yana barna kowa ya sani kuma wannan tsuntsu in dai ba kashe shi a duk abin da aka yi ba zai kasa wannan barnar ba to yanzu shi ma ka yi harama da aikin aji ka buge shi ka kashe ko a cikin harami ka kashe shi ma duk ba komai wa wazagan hakanan tsaka ita ma lihillin biharamin amma ita tsaka wanda aka yi wa izinin ya kashe lihillin ga wanda yake rore bai harama ba biharamin a cikin harami ya kashe ya halatta amma muhrim makaruni ne ya kashe ainihin tsaka ko a hilli ko a harama ko a harami kasan abin kala hudu ne akwai hillun biharamin akwai hillun bi hillin akwai muhurimun bi haramin akwai muhurimun bi hillin muhurimun bi hillin wannan kowane irin dabban farauta an hana shi ya kashe tsakaɗin nan ma makaruni ne ya kashe a matsayin shi na muhurim bi hillin haka nan muhurim bi haramin shi ma makaruni ne ya kashe tsaka sannan duk dabban farauta tun da a harami ne haramun ne ya kashe amma hillun bi hillin wannan ya halatta yi farautar shi hillun bi harami shi aka hana wanda yake hillun ne bi harama ba amma a cikin harami wannan an hana kwata kwata ba zai farauta ba to haka abin yake daki daki hmm? aha ka an ammal jaradu kaman inda dango ya game dango fara fari ne sai suka game gaba daya sai ya zamo duk gari fari ne waje ta hada a halin mutum ya yi iya kokarin kar ya kashe fara har ya kai ga dolen shi dai sai da ya murje ya kashe to yanzu wannan faran da ya kashe din tunda an samu matsala biyun nan farin ya ga mai gari gaba daya sannan ya yi iya kokarin kar ya kashe abin ya gagare shi ne dole ya kashe yanzu misali kamar idan kwari suka yi yawa a ƙasa kana tafiya komin kiyayewanka dole sai ka taka wani to a irin wannan ne farin sun yi yawa yana iya kokarin shi amma dole ya kakkashe yanzu wannan wanda ya kakkashe ba komai amma wa illa idan an rasa ɗaya daga cikin biyun nan farin ba su ga mai gari gaba ɗaya ba kaɗan ne amma sai ya kashe dole sai ya biya hakanan sun game din amma bai iya kokarin shi ba bai yi ijtihadi ba kawai gaji farin ko ina su ne shi kuma yace hadu abin da tunda su ne kawai ba wani abu ya rika tattake su ya biya dole sai yayi iya kokarin shi ne kauce musu sannan abin ya gagare shi sannan kuma ya game gari gaba ɗaya nan ne za a ce ba zai biya ba mafhum yace wa illa in ko farin bai game gari ba ko kuma ya game garin amma bai yi ijtihadi wajen kiyaye kanshi da kashe farin ba to fa qimatuhu sai ya biya kima tunda fara shi ma dabba ne bari dabba ne mai rayuwa a tudu duk mutumin da ya kashe shi sai ka je ainihin hukuma sai a zo a zauna a ce fari ka kashe eh guda nawa ka kashe kuma ya girman su yake ya yanayin su yake sai a duba a kira masu fara wannan farin da ya kashe ya kiman su nawa kudin su yake ka ce eh to a kirawo akwai dudu mai so ya fara a wuri kaza an kira ta sai a tambaye ta a dole ne yayi inna Allah amurku an tu'adul amanati ila ahliha yanzu kai an ce nawa ne kudin fara ka sani nawa ne sha kaɗan fara malam usman a ba ka sani ba amma yanzu kana zuwa nan masu fara sun san ainihin a kilo ne sun san kilan fara sun san shakar dan sun san komai sai a yi musu bayani fari ne guda kaza danye nawa kuɗin su yake za su ce guda kaza ya girman su yake kaza ya kaza kaza za su ce kuɗin shi ai kaza ne sai mu ce kawo wannan kazan sai a sayi abinci sai a raba miskinai na wannan kiman kuɗin wannan adadin faran da ka kashe shine wa illa fa qimatu wa fil wahidi a cikin fara guda ɗaya idan mutum ya kashe wannan hafnatun zai ba da cikin hannu ne na abinci dama a baya mun faɗa ko akwai abin da ake cewa hafna akwai kabda akwai kabsa akwai me ɗaya akwai kabda akwai kabsa idan muka ce hafna shine ka sa cikin hannun nan a cika shi ba tare da ka ware ba ba tare da ka tsuke ba haka dai a cika hannu shine hafna fara ɗaya ka kashe eh to shikenan sai a cika hannunka da abinci nawa ne kuɗin cikin abincin nan ka biya sai a bayar sadaka wa in fi naumin kuma ko mutum yana bacci ya kashe fa misali mutum yana bacci ne yana burgi ma kawai sai ya murje wani fara yana bude idan shi sai ga wata fara ya murje ta to shi kenan hafuna ya kama shi maza sai ya je sai hafuna na abinci ya miƙa na wal jaza'u bi qatlihi eh kadudin kaman tsutsa tsutsa mutum ya kashe shi ma tsutsa guda ɗaya ne dole sai ya biya hafuna kuma da ya ka tashbihi da tsutsan nan haka sauran kwarin ma kamar kana tafiya ne kawai ka take tururuwa kana daga kaba tururuwa shikenan hannun abinci da ya kama ka ko kuma cinnaka ko dukkan da irin wayannan kwari wanda ke ainihin rayuwa akan tudun ƙasa idan mutum ya kashe guda ɗaya dole sai ya biya hafuna na abinci na to sauro za a iya kiyasta shi da abubuwa masu cutarwa ko inda yana sa malaria har yana kisa ma da sauransu wannan coronavirus din ma sun kai malaria ne ko da haka so eh zai yi mana tun da gashi ne ya ce ka adi sabui kuma wayancan kamsu fawasid da suka zo a hadisi ai malaman fiqh sun riskar da duk wasu dabbobi masu cutarwa da wayannan fawasid din tunda yanzu sauro illan da zai yi wani fasikin ma ba zai iya ba yanzu wani sauro ɗayan ya cije shi zai iya haddasa mar malariyan da zai zai ziyarci kabari amma fera duk masifan shi bai wuce ya cinye dan farcen ka ko ya ɗan cinye ma wani fata ba to fera ma an ci a buge shi ka gani na kiwa beran a ba irin na nan ba irin da shangarin wal jaza'u bi qatlihi to shi jaza'i din jaza'u state din yana tabbata ne bi qatlihi da kashe wannan dabban dabban farauta ko da mutum ya je yayi farautan in dai bai kashe ba ya sake ya tafi ba jaza'i sai idan da ya kama din ya kashe kashewan shi yake tabbatar da jaza'i mu kiyaye akwai bambanci tsakanin zinibi da biya wani lokaci mutum zai yi abin za a ce yayi zinibi amma ba jaza'i akan shi kamar mutumin da ya je yayi farautan sannan kuma ya sake dabban ya tafi kaga yin farautan zunubi ne amma kuma ba jaza'i wani lokaci kuma biyu za su hau kanshi ya ce ya yi zunubi ko sai ya biya jaza'i mutum ya biya farautan kuma ya kashe wani lokaci kuma za mu ce zai biya jaza'i amma ba zunubi kamar mutumin da ya wayi gari yana cikin jin yunwa ya rasa abin da zai ci gaba ɗaya sai namun dawa na farauta in ya bari zai mutu to yanzu a nan an yadda ya buge ya kashe ya ci amma sai ya biya jaza'i kaga a nan ba zunubi amma dole ya biya jaza'i to shi ne ya ce wa in li mahmasacin ko da domin yunwa ne misali mutum yunwa ne da ame shi ya rasa abin da zai ci ba inda zai samu wani abin da zai ci sai ainihin barewa ga ta tana wucewa a matsayin shi ne mai harama sai ya doke sai ya kashe ya gasa ya ci to yanzu bai yi laifi ba amma sai ya biya jaza'insa kaga ashe kashewan shi yake janyo biyan jaza'i wajalin hakanan kuma koda da jahilci ne shi da ya ɗauka irin wanda aka yadda a buge ne kawai bayan ya kashe sai ya bayyana ashe ba irin wanda ake kashewa bane to sai ya biya wani siyanin ko da mantuwa shi ya manta ma da yayi harama sai da ya buge ya kashe kawai sai ya tuna ab ashe fa ni an ce kar in kashe to dole sai ya biya ma'ana ba za a karbi ba za a karbi ainihin uzurin shi na cewa yunwa yake je ya kashe ko da jahilci ya kashe ko da mantuwa ya kashe duk ba za a karbi wannan matukar in ya kashe sai ya biya wata karrara kuma yana maimaituwa ma'anar maimaituwa kaga wajen ainihin fidiya muka ce idan mutum ya aikata abubuwa din a lokaci daya ko ya niyan maimaita ko ya kaza ko ya kaza ba muke fidiya ɗaya zai yi ba to shi wannan namun dawa idan mutum ya buge daya ya kashe zai biya daya idan mutum ya kashe biyu biyu zai biya in mutum ya kashe barewa goma to goman zai biya haka adadin iya abin da ya kashe adadin abin da zai biya mun gane ya ce ka samin marrabil harami kaman kibiyan da ya wuce ta harami yanzu misali dabban farautan ka hango yana hilli can kai ma kuma kana hillin amma kuma tsakaninku da dabban farautan akwai gurin da harami ne sai ka ja kibiyan ka bau da ka sake kibiyan sai da ya keta cikin harami ya fita sannan ya je soke shi a hille kashe sai ka ja dan me kibiyan ka ya shiga ta cikin harami kwarai kuwa saboda haka sai ka biya shine kasamin marra bi harami wa kalbin hakanan kaman karen mai farauta din wanda ta ayyana dariquhu hanyar shi ya zama dole sai ya bi ta cikin harami yanzu misali wannan ba muna ba muna magana mai aikin haji ba wanda yake bai yi harama ba kaga mun ci haramun ne yayi farauta a cikin harami ko to yanzu gashi nan mafarauci ne ya zo kusa da harami amma inda yake din hilli ne sai ya hango dabban farauta sai ya saki karen shi ya nuna mara yana sakan karen karen garin gudu ya kamo sai keta ta cikin harami sannan ya fita hilli ya je buge dabban farauta ya kashe nan ma sai ya biya jazai amma a wannan akwai ainihin kaidi na cewa ta ayyana me ta ayyana ɗari uhu in dai hanyar karen ya zama dole sai ya keta ta cikin harami amma an hanyar shi ba dole ya keta ba yanzu misali yana waje a ce gate din nan shine cikin nan shine harami ya saki karen ya hango dabban farauta a can karen zai iya ketawa ta waje amma karen sai ya keto ta cikin nan ya kewaya je kama to yanzu a nan ba zai biya ba tunda ba a cikin harami ya kashe ba kuma karen yana da hanyar bi da kanshi ra'ayin karen ne ya biyo ba kai ne ka sa shi ya biyo ba kuma hanyar shi bai ayyana dole sai ya biyo ta cikin harami ba wannan ba za ka biya ba sai idan hanyar karen ya zama dole sai ya keta ta harami sannan za ka biya au kassara fi rabdihi ko kuma mutum ya yi sakaci cikin ɗaure karen nashi mafarauci ne yana farautan shi an yadda ya farauta a hilli ba to yana da karnukan shi yana farauta a hilli ga nan harami baya shigowa kawai ya zo da karnukan shi sai ya ɗan ɗaɗɗaure su bai musu ɗauri mai kyau ba kawai karen shi ko ya je sallah ko ya je wani abu karen kawai sai ya hango dabban farauta a cikin harami ko ya hango shi a wajen haramin amma sai an keta ta cikin harami kawai karen fut sai ya kubuce sai ya keta cikin harami ya je buge wannan dabban farautar sai ya biya saboda da ya daure karen mai kyau ai ba zai kubuce ya je kashe ba shine au kasara fi rabdi au arsala bi qurbihi faqatala kharijahu ko kuma ya saki karen a kusa da haramin faqatala kharijahu karen ya kora ya je kashe dabban farautan a wajen haramin lokacin da ya saki karen shi yana hilli karen yana hilli abun farautan yana hilli amma kuma a kusa da harami ne wanda karen na matsayin shi na ba bi hankali ba ba mamaki ya keta ta cikin haramin amma sai ya saki karen sai karen ya keta ta cikin harami din ya je ya buge dabban farautan kharijau a wajen duk da haka sai ya biya jazai saboda ai akwai mazinna na dama karen zai iya shiga cikin wannan ainihin haramin tunda a kusa da harami ne wa ɗardihi min haramin haka nan da koren abin farautan daga cikin harami yanzu misali a cikin harami ne sai mutum ya ga barewa tana yawo kawai sai ya bi ta a guje sai ya kora ta waje yana kora ta waje dama akwai yan farauta a harami ne ba sa yi tana fita ya suka buge sai ka biya kai da ka koran kai zaka biya su ba ruwansu su a hilli suka yi farauta kai da ka kora ta kai zaka biya saboda me saboda da baka kora ta ta fita ba ai da ba za buge ta kashe ba shine wadar dihi min haramin wa ramiyin minhu ko kuma da harbin dabban farautan daga harami shi ma harbin yana cikin harami dabban farautan yana hilli sai ya seta kawai sai ya harba a cikin haramin sai ya kibiyan shi ya fita daga cikin haramin ya je ya caki dabban farautan a can hilli ya kashe shi ma sai ya biya saboda me saboda inda kibiyan ya tashi a cikin harami ne ya saba doka aulahu ko kuma yana waje ne sai ya harbo dabban da yake cikin harami yanzu misali shi dan farauta ne yana waje mai ruwa ya wuni ya buga ya buga ko zomo ɗaya bai samu ba kawai ya zo kusa da hilli sai ya ga bareyi suna yawon su a cikin harami kawai sai ya ja kibiyan shi a waje sai ya jeho kawai sai ya biyo ya kaɗe ainihin barewa ya kashe ta to yanzu anan dole sai ya biya saboda me saboda a cikin harami ya kashe ta shine aulahu wata aribihi littalafi hakanan da bijirar da dabban farauta din zuwa ga hallaka misali tsuntsu ne sai mutum ya kama sai ya fuffuzge mara ainihin fuka-fuki yanzu tsuntsun ba fuka-fuki zai iya tashi in ya gagara tashi kan wani tsuntsun ai ba zai iya rayuwa a ƙasa ba sai dai ya mutu to yanzu tun da ka bijirar da shi zuwa ga hallaka kuma baka bi shi ka tabbatar da ko ya mutu ko bai mutu ba to tun daga yanzu a ce jaza'i ya kama ka dole sai ka biya wa jarhihi hakanan da yin masa rauni mutum ne ya buge dabban farauta ya yi mata yawa dabban farauta rauni ya bar shi makufal akiba ma'ana ya bar shi rangaranga ko ya rayu ne ko ya mutu sannan walam yutahaqqaq salamatuhu walam tatahaqqaq salamatuhu amintuwan wannan dabban bai tabbata ba to anan sai ka biya yanzu misali mutum ne da mayan farauta ne shi ya manta ma da yayi harama kawai shi kenan da ya ga barewa sai ya kai duka sai ya karya kafanta bayan ya karya kafan da ya tana jan kafa tana jan kafa har ta shiga jejinta yanzu wannan karya ta da yin ba mamaki ciwon ya kashe ta ba mamaki kuma ta rayu to tunda ba tabbas dole sai ya biya wannan jaza'in mun gane wannan to shine yace amma ba lam ta ta salamu to in amintuwan shi bai abe bai tabbata ba amma in amintuwan shi ya tabbata ba za ka biya ba yanzu da ka buge ya kare eh kuma na ya rama ya sai kuka shakka kamun shi da aka kawo dama kai kurare ne wajen dauri sai kai kokari ka nemi man kaza da meye ne ka daura shi ka dan daure shi kana dan bashi abinci kana me kai kokari dai har ya fara takawa ka tabbatar da ya samu lafiya ka kora je shi kenan ka kubuta tunda ana ai ka tabbatar da ya samu lafiya amma an ya shiga jeji baka tabbatar da ya samu lafiya ba anan ne za ka biya walau bi naqasin kuma samun lafiyan koda da naƙasa ne ya warke amma yana dingishi to wannan dingishin ba matsala bane ba za ka biya ba Akwai isim ko?
eh akwai Zunubi zunubi.
akwai zunubi mana zunubi kam dama da zaran yin farautan ga mai harami akwai zunubi wa karrara in akraja li shakkin to inda gizo yake saka zai ƙara giya in akraja idan ya idan ya fitar da wannan jaza'in li shakkin domin wancan shakkun da muke na ba a tabbatar da ya samu lafiya ba sun matuhu kika mautuhu sannan sai aka tabbatar da mutuwan abin da fari lokacin da ka buge shi ai ba mu tabbatar da mutuwan shi ba ko dan muna tunanin ma kar aje ya mutu ne muka ce ka biya jaza'i me ka kai aka ce barewa ce ya buge ta riga ta shiga jeji yanzu ba sai yanda take ba muka ce shikenan ai kudin rago ka biya ai kudin akuya nawa ne akuya dubu talatin ka ka dubu talatin me yawa ma yadda ka hada da siyar wayewa aka taimaka ma ka biya bayan ka biya da sati daya kawai sai aka ga gawan shi gawan wannan barewan da ka buge to sai ka kara biya yanzu ne biyan ya tabbata a yi wancan biyan da kai ai na shakku ne yanzu ne biyan ya tabbata mutuwan shi ya tabbatar da biyan Kada mutum ya bari.
to kaga kaga wancan an shakku ake ka biya to yanzu an tabbatar da ya mutu saboda haka sai ka ƙara sabon biya na tabbatar da ya mutu din shine wa karrar in akhraja shakkin ya fitar da jazain domin shakku sun matuhu kika mautuhu sannan daga baya ka tabbatar da mutuwan sai ka ƙara biya mutanen ne ko mi gaba ka kullum minal mushriki na ko to sai mu kwana a wubi irsali ka kullum minal mushriki na kaman kowane ɗaya daga masu tarayya wannan mushrikin ba na akida ba ne na tarayyan farauta ne yanzu misali mutane biyar ne suka hango barewa sai kowa ya saki karansu yana mar waka suna gudu suna karam dukan da suka je rub suka fada kan barewan suka kacancana shi sai kawai ga barewan ta mutu yanzu wani kare ne ya kashe barewan nan ai su biyar suka taru suka kashe to yanzu kowane daya zai biya jaza'in barewa cikakkiya ne kwarai kuwa kowane ɗaya daga cikin su zai biya jaza'in cikakkiyar barewa ba za a ce wai kai kawo kai kawo a haɗa kuɗin barewan a biya ba ai kowane mutum ɗaya yin farautan da yin laifi ne kuma kowane mutum ɗaya kamar shi kaɗai ya kashe saboda haka za su zo kowa ya biya ainihin jaza'in wannan ainihin barewa ɗin shine ka kullum minal mushrikina wa bi irsalin bi sabi alhamdulillah mushtarikina na mushtarikina eh mushtariki ne yafi kyau eh eh ka kullum min al mushtariki na ba wanda suke yi tarayya yafi kyau ba mushriki na ba mushtariki ne yafi kyau aha
wannan